السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كسابا أتي قبل كراتمنا تاريخ منظم الله annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin birnin Azare jihar Bauchi Najeriya littafin da muke karantawa Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ سفي الرحمن المبارك فوري يربط رحمه الله تعالى أيو ذا متقبا daga inda muka tsaya darasi na sittin da uku idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayanin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka samu musuluntan ɗaya daga cikin manya-manyan kafiran makka waɗanda suka musulunta a farkon musulunci hakan ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a fagen da'awa kuma ya ƙarfafa gwiwan sahabbansa waɗanda ba su da ƙarfi masu rauni waɗanda suka yi imani kuma ba su samu daman hijira daga makka zuwa ƙasan habasha ba to wannan ci gaba da aka samu ya girgiza kafirai tunda abinda ba su taba tsammani ba ne kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara to bayan musuluntan hamza baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kwanaki uku ko kwanaki makamantan haka sai wani jigo daga cikin manya-manyan kafirai ya sake musulunta wannan yana gwada gaskiya kullum ƙarfi take samu ko da a zahirance mutane ba sa gani kariya kuma a koyaushe lalacewa take yi ko da kuwa manyan mutane masu gadara da yawan jama'a sun rufe ta wato yadda ba za a ganta ba lalacewa take yi ba inda za ta je yasa duk yadda aka yi kai kokari ka rike gaskiya ita ce mafita ka yi watsi da ƙarya saboda hasara ce to a darasinmu na yau mala ya ce islamu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu musuluntan umar dan khattab Allah ki ƙara yadda da shi yace wa khilala hadha aljawi almuballad ko mulabbad wato a tsakanin wannan yanayi wanda yake lullube bi guyumi zulmi wal udwan da ainihin dufai na zalunci da ƙetare iyaka wato abinda quraishawa suke wa bayan Allah a binnin makka farkon da'awa ada a barqun akhar sai wata walkiya kuma ta walqo walak akadda barikan wa ida'a min al-awwal wanda ta fi ta farko walƙawa da kuma tsanani domin saboda hamza saboda dangantakarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ba ya fito na fito amma Umar dan Khattab duk da kasancewa a lokacin bai wuce shekaru talatin ba amma su ne gaba-gaba a wajen bala'i wani lokaci ya fito da ƙarfinsa ba mai tare shi saboda ana ganin aka tare shi akwai samari da yawa wawaye waɗanda za su iya amsa kiransa kamar yadda kake gani yanzu yan siyasa suke tara makiririta ai in an wayi gari luka ibnu luka shine shugaban al'umma shi zai faɗi abin da ya dace wa al'umma ko abin da ya kamata a yi musu ɗan ki zai ba da shawari a ɗauka to shugabanci babu albarka a ciki babu alheri a ciki kuma annabi ya riga ya fala min alama ce sa'a yana daga cikin alamu na takin alkiyama yadda za a wayi gari saboda haka in wani dan iska ya je magana wa gwamna sai ya saurare ki kai liman sai ka yi sau ashirin ba saurare ka ba sai dai in liman ya fita burke in ya wuce maleji to nan ne kuma za a ce a samo sarkin garinsu a samo wani wane ne dan uwansa wanda yake cikin gwamnati eh a samo wane da wane domin su zo su tangwasa shi to a da an samu ire-iren waɗannan daga nan za mu gane cewa kafin musuluntan umar ɗan kasa yana daga cikin yan bala'i saboda in ya taki duk abin da ya ga dama zai yi duk da kasancewa ko waɗansu abubuwan da suka yi ta faruwa ya sa wani lokaci yana sassauci yana ganin anya musuluncin nan ba zai zo ya mamaye makka ba kuwa to idan suka yi tsiya wa musulunci da yawa aka ce musulunci ya zo ya mamaye makka ya mamaye su to menene sakamakonsu ko makomansu kamar yadda za mu gani don haka mala ya ambata a cikin wannan satara ya ce wa khilala hadha al-jawi al-mulabbat bi ghuyum zulmi wal udwan ada barqun akhar akadda ko akaddu barikan wa idaa min al-awwal dun wannan walkiya din yafi wancan tunda Hamza ba ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma dai yana daga cikin jigajigai sai gashi lokaci guda ya musulunta to amma musuluntan Umar shi kuma yana daga cikin jigajigai masu cutarwa to yanzu kuma ya dawo cikin masu amfanarwa eh ala wa huwa islamu Umar shine musuluncin Umar ko musuluntan Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu aslama fi zilhijja ana kyautata zaton umar dan khattab ya musulunta ne a watan zulhijja wata na goma sha biyu cikin watannin musulunci kenan sanata sitte min annubuwa shekara ta shida da annabci kun ga kenan wato an tura ma da yawa tunda an yi kusa rabe zaman makka sannan ya musulunta bai musulunta da wuri ba amma dai za a iya cewa ta wani bangare yana daga cikin waɗanda suka ɗan musulunta da wuri amma an aka lauko a sabiqun al-awwaluna waɗanda suka riga shiga musulunci na farko farko to kafin a zo kansu za a jima tunda waɗanda suka yi hijira ma zuwa habasha a karo na biyu wajen mutum ɗari da wani abu to an samu ɗari da wani abu wanda aka basu a makka su nawa suna da yawa waɗanda suke gefe ƙauyuka ba su shigo ba ko ba su karbi musulunci a fili ba saboda tsoro sun kai su nawa kaga sayyidina Umar da yazo ya musulunta shi na nawa kenan eh to kaga ya musulunta bayan musulunta mutane da yawa na kuma ba'da salasati ayyamin min islami hamza radiyallahu anhu ana ganin ya musulunta ne bayan kwana uku rak da musuluntan hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه النبي يا روكي الله مسلم عمر أما باكي كدي النبي يكي نفي بالوكتم eh manya manyan ƙusoshi na ƙuraishawa na sanadidu ƙuraishin annabi ya addu'a a cikin mutane guda biyu Allah ya sa ɗaya musulunta ya za ka ce da ma ya hala duka da dukansu za su musulunta amma sai ce ɗaya daga ciki ya za ka ce in ka zo addu'a kai za ka yi addu'a ɗebo da faɗi saboda ba abin da zai gagari Allah yanzu kana da problem na naira dubu ɗari biyar sai ka zo kana roƙon Allah dubu ɗari biyar nawa ya kamata ka nema ya kamata ka nemi miliyan biyar ko kuma dubu ɗari biyar kake nema ka nemi miliyan biyar ai ba abin da ya gagari Allah sai ga kana neman dubu ɗari biyar ɗin ka roƙi Allah miliyan biyar ɗin sai ga kasa miliyan biyar ko kasa miliyan ɗaya. Eh, kaga an ƙara maka. Yasa aka ce za ka roƙi Allah aljannansa ka roƙi na aljannan Firdaus. Aljannan Firdaus na annabawa ne da manzanni wa siddiƙuna. Su wane ne siddiƙai? Su ne wanda ba su taɓa yin rawa ba. Eh, imaninsu bai taɓa girgiza ba. Zuciyarsu ba ta taɓa rabkana ba. to amma kai yanzu sau nawa imanin ka yake rawa eh akan aure kawai Allah ne da ya taimake ka ya kwace maka imaninka ko akan kuɗi Allah ne kawai ya taimake ka ya kwato maka imaninka ko akan wani abu makamancin wannan na duniya to saboda haka kaga siddiquna kafin aje matsayin su yana da wahala sannan kuma ga ashuhada wanda yake samun matsayi na shahada yana da wahala kwarai da gaske amma ka ce in zaka nemi aljanna to ka nemi firdaus wato ga kafaɗanka ga kafaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali kai yanzu kai ka san aikin da kake yi a yanzu ko kafaɗan karamin sahabi ba ka yi saka haɗa kafaɗanka da nasa ba to amma dai in mutum ya yi addu'a ya yi fata to sai ga Allah ya haɗa shi tare da manzon Allah a cikin aljanna guda na wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada Allah ta'ala li islami Allah ta'ala wato ya kaddara ko ya karbi addu'an da annabi yayi na musuluntan Umar dan Khattab radiyallahu an wa kada kharaja Tirmidhi an ibn Umar Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Abdullah dan Umar wa sahahahu kuma yace wannan hadisi ingantacce ne wato daga dan wanda ya musulunta saboda ya musulunta dan sama ya musulunta ana ganin a lokacin da ya musulunta ɗan sama yana da wayo don abdullahi dan umar ya girme abdullahi dan abba abdullahi dan umar ya girme abdullahi dan abba ya sa abdullahi dan abba fi a gidan annabi idan ya je yakan kwanta a kan shimfiɗin annabi tare da ummansa tare da manzon Allah shimfiɗa guda to ka kaddara shekarunsa nawa eh ko da yake yaran da ba su da gane gane kamar yaran yanzu yaran yanzu da yawa za ka same su jahirai ne Allah ya sauke amma da ki da ainihin khala khala ita ce ummarsa maimuna bintul harith alhilaliyya sannan kuma da manzo Allah suna kwanciya a kimfida guda za ka ga yaro ne karami abdullahi dan abba shi kuma abdullahi dan umar shi ya girma har saman ɗaki yake hawa a lokacin yana hawan saman ɗaki to kaga ɗan shekara nawa ai tsakaninsu da rata kuma a yakin uhud abdullahi dan umar shekarunsa goma sha hudu sai ya yi ɗamara zai je wajen yaƙi annabi ya ce ah shekarunsa nawa aka ce sha hudu ya ce koma kayi yaro amma da aka zo gazwatul azab ya cika shekara sha biyar sai manzo Allah ya ce a to wannan yayi wayo da wannan ne waɗansu suke ganin balaga shekaru sha biyar ne ba sha takwas kamar da ake fada ba daga sha biyar ne ana iya samun yaro ya balaga ko yarinya ta balaga da shekaru sha biyar to don haka wannan hadisin ɗansa ne abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wa akhraja at-tabarani an ibn mas'ud wa anas sana imam at-tabarani ya fitar da hadisi daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana gaba da umar dan khattab wajen musulunta yana gaba da shi sannan kuma anas dan malik shi kuma kunne ne girmi kaka don shi mutumin madina ne a lokacin da Umar ɗan kafa ya karbi addinin Allah to za a ce ana ɗan Malik bai wuce shekaru biyu ko uku ba duniya tunda da annabi ya zo birnin Madina aka ɗauko shi yana da shekara nawa aka danka shi a hannun annabi idan Umar ɗan kafa radiyallahu anhu ya musulunta a shekara ta shida da annabci annabi ya bar birnin Makka shekara goma sha uku da annabci saboda haka idan ka ɗauki daga shida ɗin nan in ka ɗauki nawa akwai bakwai shekaru bakwai mazu Allah ya hijira ya bar makka zuwa madina wato shekara bakwai da ainihin musuluntan umar ɗan kasa manzon Allah ya bar makka ya je madina a lokacin kuma an kawo ana tsammali shekarunsa tara ne ko goma to kagan ka ɗebe bakwai a cikin shekarunsa saura nawa lokacin da Umar ɗan Khattab ya musulunta bai da wayo amma gashi ya kawo hadisi saboda haka wannan yana gwada sahabi yana iya ruwaito hadisi daga wajen ɗan uwansa sahabi kuma ba sai ya ce wani ne ya faɗa ba in magana ta tabbata saboda sahabbai ba makaryata ba ne su ba sa karya ba kamar tsofin zamani ba eh sahabbai ba sa karya wannan kenan saboda haka imam tabarani ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan mas'ud da anas dan malik radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce allahumma izza al-islam wata rana annabi ya yi addu'a ya ce ya allah ka ɗaukaki musulunci biya habbin rajulaini ilai da mafi ƙaunan mazaje guda biyun nan zuwa gare ka bai umar ibn al-khattab ko ne umar dan khattab ya karbi musulunci aw bi abi jahal bin hisham ko da abu jahal amr bin hisham ya karbi musulunci a cikin biyun nan ya Allah ka dauke ki musulunci da ɗaya daga cikin su to kaga da duka annabi ya hada to da abu jahal ya kubuta eh fakana to sai al'amari ya kasance wato ahabbahuma ila Allah Umar radiyallahu an wanda Allah ya fi kauna ne Umar dan Khattab yasa Allah ya ɗaukaki musulunci da Umar dan Khattab kuma har ya wayi gari ɗaya daga cikin al'ashara al-mubashirin bil janna sannan ya wayi gari ɗaya daga cikin al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyyun wanda annabi ya ce a yi riko da ainihin sunnansu wato ku riƙe bin nawajir sannan kuma ya tabbata a cikin nasin hadisi annabi ya ce idan Umar ɗan Khattab ya shiga lungu ya bi lungu to shaidan ko ya biyo lungun zai fasa ya juya da baya shi yasa kalifancin da yayi na tsawon shekaru goma ya daidaita al'amura ya saita mutane musulunci ya watsu a wurare daban-daban wanda a zamaninsa ne aka rusa manya-manyan mulki na mulkiya na kafiran duniya a zamanin Umar ɗan Khattab ne saboda farisawa masu bautan mutanen Iran a wancan lokaci masu bautan wuta a zamanin sa aka kassara mulkin su ya zama wasu malamai suka ce shi yasa har gobe suke jin haushin sa sannan a zamanin sa aka kassara mulkin Rumawa saboda yadda ya tura rundunan yaƙi gurare daban-daban saboda haka Umar ɗan Khattab radiyallahu an lalle ya kasance a haɓahuma ilallah umar ibn al-khattab radiyallahu an tunda kusan yi hasashen abubuwa da dama sukan kasance Allah yakan saukar da aya yana goyon bayansa dama can annabi idan za su fita a koyaushe suna iya fita abinsu ko da rana ne kun san da mata su suke zuwa kaman bayan gida da ba haya a wajen gari da rana da daddare kuma maza su je saboda ana ganin a lokacin ba sa yin bayan gida ko wajen kama ruwa a cikin gida daga baya ne aka kirkiro wannan to mata suna fita babu hijabi wata rana matar manzo Allah ta fito Umar dan Khattab ya ganta saboda tana da tsawo tana da jiki tana ɓoye-ɓoye ya ce na gane ki dai na gane ki ina ya je ya samu annabi ya ce ai bai kamata mata suna fita hakan nan ba ya kamata su rinka sanya hijabi idan za su fita to ko ba daɗe ba Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayin hijabi ya ce ku matan annabi ku sanya sannan kuma kuma matan musulmi ku sanya kuma lokacin da shugaban munafikai ya ba duniya shine Abdullahi bin Ubay bin Salul annabi ya zo zai masa sallah saboda roƙon da ɗansa ya yi ɗansa mutumin kirki ne amma kuma an samu uba shugaban munafikai ne wani lokaci ana samun haka sai ga uba rikakken ɗan taka ne ɗan bariki amma sai a samu ɗansa kuma wani rikakken alaramma ne ko malami duk da kasancewa ta rana in malami ne ya yi jawabi ko ya yi maganganu masu nauyi ba za a rasa tsohon da zai ce je fara wa'azi ma ubansa dan barikin nan ba ko ba ka bane eh wani zai gasa masa magana to don haka ana iya samu yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy wannan tsari ne na Allah to lokacin da annabi ya ce zai je masa sallah umar ya ce ba za a je ba ya ce bai kamata ba ya tsaya a gaban annabi yana kokarin halaki ba za ka je kamar sallah ba kuma ba za ka ba shi riganka a masa likkafani ba ba za ka je kabarinsa ka tsaya ba ya hana wanzu Allah ya ce ka banni tun da Allah bai hana ni ba kai ba kai saka hana ni ba amma bayan annabi ya aiwatar da wannan Allah ya saukar da ayoyi aka ce to daga nan kuma ba zai yiwu ba kara sake haka a yakin bada lokacin da kama manya-manyan kafirai sun kai saba'in kamar yadda za mu gani sai wanzu Allah ya tattauna da manya-manyan sahabbai ya ce to gashi mun kamo fursunonin yaƙi na yakin bada manya-manyan kafiran da suka cutar da mu suka kore mu a birnin makka sun kai saba'in kuna ganin me ya kamata mu yi musu abubakar bin abi kuhafa radiyallahu an ya ce yan uwanmu ne kamata ya yi mu yi musu sassauci tunda abin da suka yi kuskure ne ko ba san matsayinmu ba ne da matsayin musulunci amma yanzu sun gane saboda haka ni ina ganin a yi musu sassauci a yafe musu umar ɗan kafa ya ce ina ya ce mutanen da suka kore mu mutanen da suka mana wulakance iri daban-daban kaji fa shi ma fa da farko yana daga cikin masu wannan abin eh amma dai musulunta shi ma ba kyale shi ba ya ce to shi abin da yake gani kawai kowa a bashi danginsa kawai ya fille kansa ya huce haushinsa akan danginsa sai jini ya malala ba Allah ya ce a to abu musa alashari shi ma aka nemi shawarinsa to annabi dai bai dauki shawarin umar dan khattab ba bai dauki shawarin abu musa alashari ba sai ya dauki shawarin abubakar bin abi kuhafa ya ce to za a yi musu sassauci ya ba su dama kowa ya fanshi kansa kuma wanda ya iya rubutu da karatu za a haɗa shi da waɗansu musulmi wato waɗansu musulmai ya karantar da su rubutu da karatu amma kowa ya kawo kuɗi ya fanshi kansa ya ce babu wani bambanci kuma har da surikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin fursunonin yakin da aka kama a yakin badar shekara ta biyu bayan hijira to daga baya kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar da aya aka ce ai da kashe su aka yi hatta yuskina fil ardi har sai jini ya malala a bayan kasa kuma Umar dan Khattab abin da ya fada kenan kowa ba shi dan uwansa ya kashe shi sai jini ya malala shine Allah ya ce hatta yuskina fil ardi sai dai annabi ya yi amfani da ainihin ayan da Allah yake cewa fa idza laqaytumul ladina kafaru fadarbu riqab hatta idza askhantumuhum fashuddu alwasa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a hatta tada alharbu wa zaraha to wala atakaice malakib na Umar dan Khattab ne wato duk abin da ya hasashe sai ga ya kasance duk abin da ya hasake saboda me saboda yana da yana cikin mulham mulhamun waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilhama mai ƙarfi ilhama mai ƙarfi yasa annabi ya ce da da akwai wani annabi a baya na to da Umar ne saboda dacewansa da shawarin da yake bayarwa kuma ayoyi su sauka suna goyon bayansa wata rana yana zaune sai ya ga wani ya fito hakan nan sai jikinsa ya bashi ya ce kai anya ba wani abin da yake faruwa a makan nan kuwa saboda jikinsa ya bashi ana samun masu basira haka bargalin mutane suna zaune a bakin hanya ko a kan benci ko da yake su kiyaye dokokin zama a bakin hanya eh za ga waɗansu suna zaune a kan benci ko suna duba yadda abubuwa suke to akwai wani yana yi yana fassarawa yana hasashen waɗansu abubuwa sai ka ga abin da ya hasashe din ya faru ko yana jin labarai yaya abubuwa suke gudana ai kamar nan siyasa ne eh wane ne wane ne sun zo sun yi taro sun cika gari eh wane ne wane ne su ma sun zo sun yi taro sun yi barazana su ma sun dama gari wane ne wane ne su ma sun yi kaza sai ka ce kai duk kana sauraron labarai sai ka ce tofa abinda ka tattaro kana ganin mai yiwa jam'iyya kaza din nan wato a hana ta kai labari yana da wahala dan takara wane saboda dalilai kaza wannan hasashe ba hana ka ba eh sai dai kawai yanzu aka bi na cin abinci wannan kuma da ba ba ruwanka ba fi gulma nake yi ba Allah ya taimake mu to don haka a lokacin da yake zaune yake ce a to me yake faruwa shi ne yake ce ma wani ya ce kaiwa ne ya na ganka haka me yake faruwa ne saboda na san kai kana da matsayi kana da matsayi ko a jahiliya kuna da matsayi ya ce bari kawai ya ce bari kawai ya ce wani ne na ji shi aljani yana magana kuma wannan maganan da yake ya tsorata ni ya zo ya yi kirari da ya yi kirari ya yi yanka ko aka yi yanka sai yana kiran wani jale eh ya kira jali ya ce wannan amrun naji wato kama al'amari ne wanda yake za a ci nasara za a ci nasara amma inda rikicin yake shine ya ce rajulun fasai ya ce akwai wani mai fasaha ya ƙulu la ilaha illa anta la ilaha illallahu kenan shine kansa ya kulle shine umar ya ce to to daga lokacin ya fara abin nan don babu mai ce la ilaha illallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ma sun sani la ilaha illallah amma kuma sun gurbata ne da gumaka da waɗansu al'adu waɗanda suke miyagu ya ce bayan wannan ba lauki lokaci ba kuma sai muka ji an ce ga annabi kuma babban gadaransa la ilaha illallah to shi ne yake ta tunanin wancan abin da yake ya faru ko da ya zo zai mugunta wata rana sai daga kafa ya ce dun ban san ya abin za ta kaya ba to su kuma irin wannan hasake akwai abin da yake na shirme ne amma kuma akwai abin da yake gaskiya ne saboda aljanu suna magana aljanu suna magana wani lokaci sukan yi magana da dan adam amma wannan wani bangare ne daban na to annabi ya yi addu'a kuma addu'a ta faɗa kan Umar dan Khattab to amma fa kafin ya musulunta sai da aka yi rigima wai daga addu'an ne musulunta ba wannan shi yake gwada cewa Allahumma rzuqni emergency kuskure ne tunda annabi ma ya addu'a ba a karba take ba balle kai da ba kowa ba kana nan ka fito daga to Allah ya taimake mu na to ya abin ya faru wa ba da idaratin nazar mala yace bari mu gabatar da wannan bayani bayan mun jujjuya nazari fi jami'i riwaya a cikin dukkan riwayoyi allati ruwiyat fi islamihi waɗanda aka ruwaito su dangane da islamin musuluntan Umar dan Khattab yabadu anna nuzul al-islam fi qalbi yana gwada cewa shigan musulunci cikin zuciyan Umar kana tadrijiyan ya zo ne a hankali a hankali ba lokaci guda ba ne musulunci ya dan fara shiga tsananin da yake sai fara ragewa a hankali a hankali tadrijiyan shine gradually walakin sai dai kabla an nasuka khulafataha kafin mu ainihin kawo takaitaccen labari نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه يا كما تمي إشارة ذوى قابل أمر يكي والولاد في من الأواطف والمشاعر نعينهن تناني لكما واتو مطعي كان رضي الله عنه معروفا للي أمر بن خطاب كافين يا مسلونتا يا قسن شيء سنلين بحدة الطبع wato ɗabi'ansa tana da wahalar sha'ani yana da kaifi wa ƙuwwacin shakima kuma in ya tashi rama abu ba ya yin ƙaramin abu babba yake yi inda zai rama in ka masa sai ya rama ba zai barka ba wa talama laqiyal muslimuna minhu alwan al'adha sau da dama musulmi suna haɗuwa da launi daban-daban na cutarwa da takuri daga umar ɗan kasaf kafin ya musulunta wa zahiru annahu abin da yake zahiri lalle shi Umar dan Khattab kana tattari'u fi nafsihi mashairu mutanaqida sai dai a jikinsa wato ana samun kashe-kashe shine tattari'u wannan ya kada wannan wannan ya kada wannan wannan ya kada wannan wannan ya kada wannan menene mashair mutanaqida wato yanayi ko ji wanda yake masu warware juna wani lokaci ya ce kai bari mu taka musuluncin nan wani lokaci kuma ya ce kai musuluncin nan fa gaskiya ne to kaga yana taraddade ya kawo ne da kalmomin larabci masu dan tsauri hakan nan afwan ihtiramuhu li taqalidin lati sannaha al-aba'u wal ajdad ga girmamawansa ga ainihin al'adu waɗanda iyaye da kakanni suka tabbatar wata hammusuhu laha da yadda ya damu da su ya rike hannu biyu thumma ijabuhu bi salabatil muslimin sa'annan yadda yake jin mamaki da ainihin taurin kan musulmi ana azabtar da su maimakon su rinka raguwa sai karuwa suke yi maimakon su fasa musulunci sai da rike musulunci suke yi to wannan ma yana yana razana shi sannan kuma wa bi ihtimalihim albala da yadda musulmi suke ɗaukan bala'i iri daban-daban fi sabilil aqida wajen tabbatar da aqidan musulunci a wancan lokaci kuma shuku sa'annan ga shakka iri daban-daban allati kana tusawiru wato shakkoki waɗanda suke mamaye umar ɗan katta'a ka yi aqil kamar duk wani mai hankali a wancan lokaci domin yadda musulunci ya fara zuwa da yadda annabi ya fara da'awa da yadda aka ita samun ci gaba to ko da ba karbi musulunci ba wancan lokaci ya kamata ka yi tunani ka yi tunanin makomanka da makoman musulunci in ya zama kaman ainihin gobarar daji ne inda aka tare sai a ga ya shiga musamman ma ga abin da kafirai suka yi yunkuri a habasha wajen sarki habasha abu bai ba duk irin makircin da suka shirya ba su ci nasara ba saboda haka to wannan yana sanya taraddadi ma Umar ɗan Khattab fi annama yadu ilaihi al-islam yana ganin abin da musulunci yake kira zuwa gare shi kad yakunu ajalla ba mamaki wata rana ya kasance shine mafi girma wa azka min ghairi kuma yafi kowane abu tsarki walihaza ma in yasuru hatta yahura wani lokaci idan ya ciza zai hura shine karin maganar da zai dace da Hausa ma in ya tsoro hatta ya hura shi ne in ya ciza zai hura in ya hura zai ciza ina fata an gane ya tsoro min tsara ya tsoro shi ne mutum ya yi revolting ya yi demonstration ya yi tawaye shi ne ya tsoro lokacin da za ka zo ka fantsama waje ka rikita al'amura hatta ya kura sai ya koma kuma yana kuka ana rarrakinsa ai kaga da bambanci akwai wanda zai zo ya tarwaza waje ransa ba ta kenan wanda kuma ya zo yana kuka shi kuma kamar an zalunce shi kenan ana lallabinsa eh ya kuru min kara kamar yadda nan maraki zaka je yana kuka mabiya yawa kukan nan maraki shine malahu kuwarun kamar yadda alqur'ani ya ambata na'am to amma dai anan mun fassara ولهذا ما إن يصور حتى يقور wato idan ya ciza zai hura to haka Umar yayi tayi wa khulasatu riwayat da riwayoyin da suka yi bayanin yadda Umar dan Khattab ya musulunta ma aljam'i bainaha wato an hahala tsakanin su fi islamihi radiyallahu an annahu iltaja alayla ila almabid an ba da labari aka ce wata rana Umar ɗan Khattab ya ce bari ya je ɗakin Kaba ya kwana kharija baitihi ba zai kwana a gidansa ba. Eh. Tunda kun san a Makka ne duk muke wannan abin nan muke ba da waɗannan labarai din. Fa ja'a ila al-haram saboda haka sai ya tafi harami ɗakin Kaba wa dakala fi sitr al-Kaba ya shiga wato cikin suturan Kaba ya kuya wani waje. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qa'imun yusalli. dama annabi duk dare duk dare sai ya je dakin kaba ya yi sallah ko a yanzu da daddare ka je dakin kaba ya fi daɗi musamman in dare ya ɗan yi nisa irin can cikin dare za ka samu mutane da yawa ba sa dakin kaba walan suna sallan isha'i za su tsaya ba za su bar masallacin kaba ba wasu za su ce sai sun yi dawafi walan sai sun yi sallolin su na nafilfili sun yi shafa'i sun yi wutiri sun yi addu'o'i to sai ga har zuwa karfe tara karfe goma ɗakin kaba a cike yake mai yiwa zuwa sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu za ga an ragu irin karfe uku karfe hudu kuma za ga ana ta fitowa walan suna son su ma su zo da wuri domin su dan yi da wafi tun kafin a cika to haka ne 24 hour shi yasa a ce ga wata awa ko kuma minti biyar babu kowa a dakin kafa ba zai yiwu ba ba yiwuwa haka Allah ya kaddara to ko zamanin jahiliya kowa yana da lokacin da yake fitowa to annabi yakan fito da daddare ya yi sallah a cikin ɗakin kaba ya addu'o'insa ya sake fita umar ɗan kasa abu ya zo hutawa yake na sai ga manzon Allah ya zo dalili ya kawo haka wannan ya gwada gidanka ya zafi kana iya dawowa masallaci a baka wajen hutawa eh sai dai a gari guda a ce gidanka ya maka zafi ka dawo masallaci ka kwana anya gidanka za su barka eh ai gara ka tsallake iyaka ka yi jigawa ko kuma ka je yobe ka dan huta na kwana biyu sannan kuma ka sake dawowa a ci gaba da karawa Allah ya kyauta dan adam musamman mai gida yana da damammaki iri daban-daban dun ba koyaushe ne za a zo ana ta takura ka ana dagula maka lissafi ba yana daga cikin abin da yake tsufar da 'yan Najeriya hidimomin gida da damuwan gida na mata da yaya Allah ya kyauta na'am to lokacin da ya zo ya makale ake kaddara ce sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya tsaya yana sallah wa kad istaftaha suratul haqa shi yana koye saboda baya son kowa ya san yana koyi don kar a dame shi saboda kada a dame shi to maza Allah sai ya fara karatu a cikin suratul haqa al haqa mal haqa faja'ala umaru yastami'u ila al qur'an umar shi kuma yana sauraron al qur'ani amma babu wanda ya sani yana sauraro wa ya'jabu min ta'lifi yana jin mamaki yadda kalmomin aka har hada su yadda aka haɗa kalmomin Kur'ani. Ƙala, shi Umar ɗan Kassab da kansa yana ba da labari, ya ce, Ƙultu aifi nafsi, ya ce, ina cikin karatun, yana cikin karatun, na fahimci abin da yake karantawa. To sai ina mayar masa da martani, ya ce, wani abin mamaki, ina mayar masa da martani, shi kuma sai yana karanta ayo yana bani amsa. Eh, abin da ya faru kenan. ya za da ya yi magana ɗaya aka mayar masa da martani ya sake na biyu aka mayar da martani ya ce to ya ce lalle Allah nan yana ganin mu yana ganin abin da nake yi shi wannan yana sallah maza Allah bai sani ba saboda annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi kawai abin ya zo da dace ne ya ce kawai ina kwance na ce kai da na ji karatun suratul haƙa ya shige ni na ce kai haza wallahi kha'ir na ce wannan na ce wallahi mawaƙi ne saboda ba abin da yake kama hankalin larabawa ɗari bisa ɗari a wancan lokaci kamar waka yana kama hankalinsu a kan ka zage su ka aibanta su da ainihin waka wanda bayan sun mutu za a rinka karantawa ana ce ai wane an masa wato an zage shi ko an aibanta shi ko an lalata al'amarinsa da kaza su sun fi son ka dauki takwabi kawai ka fille shi balarabe ya fi son haka wannan yana daga cikin dalilin da ya sa abu talib lokacin da annabi ya ce masa ka karbi musulunci ya ce a saboda yana tsoron mawaka da ce bayan na mutu mawaka za su iya yin waka su zagi 'ya'yana da jikokina a ce wannan tsohon banza wato tuntunin yana addinin iyayensa da kakanninsa sai da ya ga mutuwa tukuna sannan ya karbi musulunci tsohon banza ya ce to ina tsoron wannan laulal malamatu aw hizaru masabbatin lawajattani samhan bi zaka mubina ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا yace ya yadda addini ne ingantacce amma shi zaki yake tsoro saboda haka waka tana kama su kwarai da gaske ah to in ba don haka ba a ce sun tara mawaka duk inda aka je cin kasuwa musamman kasuwan shekara da shekara waɗanda suke rufe cin kasuwan mawaka ne a cikinsu ake zaɓo manya-manya a basu kyaututtuka a cikinsu aka zaɓo waɗanda suka iya waka aka rubuta da ruwan zinariya aka rataya a cikin ɗakin kaba da ƙur'ani ne ya zo fa ya lalata lamarin waka amma duk da aka zaga ko wasu masu addinai da kirme yadda ake sa mutane suke kirkiro waƙoƙi da menene sun bar haddan Kur'ani, sun bar haddan hadisan annabi sun bar haddan ilimi na musamman an koma ana waɗansu waƙoƙi alhali annabi ya ce in za ku yabe ni kada ku zurfafa la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu saboda in kace zaka dauki abu kai tayi to fa zai zama maka matsala yanzu Allah ya baka basiran waka kace zaka mai da hankalinka kai to karke zaka koma kawai zaka waye gari mawaki ne kuma kana yi kana da samun basira kana yi kana da samun basira kana zaune a alamari zaka zo kawai ka waye gari wata rana kana ina kana Abuja ko kana America saboda tsaban iya waka sai Allah ya rinka bude musu kwakwalwansu to shi yasa idan Allah ya baka basira a wannan layi ga kuma Qur'ani to gara ka dage da Qur'ani yafi nesa ba kusa ba Qur'ani ne yazo ya lalata wannan al'amari saboda haka Umar dan Khattab yana kwance kawai yace kai yace wallahi yace hada wallahi sha'ir yace wallahi wannan mawaki ne mawaki ne kawai kama qalat quraish kamar yadda quraishawa suka faɗa haka ne yace dun yadda nake jin tsikan jiki ne yake taki da waƙoƙinsa ayoyin Qur'ani fa kala fakara yace kawai sai naji annabi ya karanta innahu laqawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minu akan mayar masa da martani innahu abinda annabi yake karanta wannan laqawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai karimci wasu na fasara da mala'ika jibril shi ya kawo qur'ani ma annabi nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin sannan kuma walan suna fassarawa da cewa rasulin karim shine manzon Allah annabi mai karimci tunda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa wama huwa biqawli sha'ir abinda yake falafa ba maganan waka ba ce ba waka ba ce kun ga kenan indirectly an mayar da martani ma Umar dan Khattab da yake boye yake sauraro abu ya zo da dace wa ma huwa bi qawli ka'ir qalilan ma tu'minun kaɗan ne kuke yin imani abin da yake faɗa magana ce ingantacciya ba waka ba ce qala qultu kahir sai na ce da ce lalle wannan boka ne wato ina kwancewa yanzu ina magana yana ji ana kai masa eh kawai zai ji annabi ya ce wala bi kauli kahin ya ce a to an sake dawowa kaina wala bi kauli kahin ba maganan boka ba ne abinda ake karantawa na qur'ani ba maganan boka ba ne kalilan ma tazakkarun kaɗan ne ƙwarai kuke wa'attuwa kuke tunani har ku gane kamar an mayar da su ba su da hankali ba su da lura tanzilun min rabbil alamin to a lokacin ne shine Umar dan Khattab yace sai yi shiru da bakin sa sai ya ji ya ci gaba da cewa tanzilun wannan magana da ake karantawa na alqur'ani saukakke ne min rabbil alamin daga ubangijin wato talikai walau taqawwala alaina ba'da alaqawil la akhadna hadduwa karke duk in ka saurara zaka kamar mai da martani ake yi domin a tabbatar da annabi ba mawaki ba ne abin da ya zo da shi ba waka ba ne annabi ba boka ba ne abin da ya zo da shi ba bokanci ba ne sannan annabi ba matsafi ba ne abin da ya zo da shi ba tsafi ba ne saboda da bokanci da tsafi ya yi layin su daya har zuwa ƙarshen sura ya sa yi shiru amma ya saurara ya ji to dalilin da ya sa wanda ba musulmi ban ka hadu da shi rarrashinsa za ka yi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ko za ku yi jayayya wajadilhum billati hiya ahsan eh zaka lallabe shi ne inda har zai saurari qur'ani to za ka maki ya saurari qur'ani ka ce ai qur'ani ya ce kaza amma kar ka kawo masa abin nan ka ce qur'ani fa ya ce akwai zakka akwai a'a wajen laushi laushin za ka kawo kai ta kawo wajen laushi laushi ba ka kawo wajen mai tsanani na'am ila akhir sura qala Umar ɗan Khattab da kansa yace fa qala islamu fi qalbi yace tun a lokacin sai na ji musulunci ya shiga zuciya na nace kai wannan al'amarin Allah ne tunda mutumin nan yana karatu shi ba bai san yana nan ba buya na yi bai san yana nan ba amma ga shi na yi magana ya mayar wanda martani na ce boka ne tunda dai tun da bai sani ba wato aljanu sun dauka sun kai masa ya cewa ya cewa ma huwa bi qawli kahir qalilan ma tazakkaru kuma a gaba akai bayani walau taqawwala alaina ba'd alaqawil Allah ta'ala yace da ya kirkiro mana magana ba mu fada ba ya fada da annabi Muhammad ya ce ga ayan Qur'ani ba mu baki ba Allah tabaraka wa ta'ala yace da mun yanke jijiyoyinsa kaga itimin maganan Allah ne yake karantawa shi ma umarni yake bi wannan kenan kana hadha kun ga wannan abin da ya faru awwal wuqu'i nawatul islam fi qalbi shine farkon da aka samu wato kwallon musulunci in aka ce nawa um akwai bishiyan da bi ne anan an san hudan dabino ko dabino in ya fara fitowa wannan dan yan kanana kanana kanana kanana din nan eh in ka bare su na kwallon babu za ka kamar su ne su ne kwallon amma suna girma suna girma kuma sai a zo a wayi gari idan dabinon ya girman ka bude sai ga kwallon to kwallon sai na ka samu shi ko in ka ɗauko dabino za ka ga ƙwallon dabino yana da leda a jikinsa akwai wani abu mai kama da leda ledan kuma za ga yana da hanci to ka ɗan gutsire wannan hancin shi ne nawa ko wannan ɗigon da yake bayan ƙwallon dabino ina fata an fahimta to abin da ya ke fala suke magana suna ce lokacin ne kan musulunci ya fara tsartuwa a cikin zuciyarsa domin kawo wancan ruwaya wasu kuma suna ce wancan ruwaya ne domin saboda me abinda suka yi ne da tsohon boka ko kuma boka ko aljanu yake ba da labari ga kalman da aka fala saboda haka akwai abinda yake faruwa a makka kuma ga dukkan alamu abinda yake faruwa a makka nan gaskiya ne da awalla ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah to wane ne shugaban da awon la ilaha illallah birnin makka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am lakin kanat qishratun niza'at al-jahiliyya sai dai kuma akwai bawawwaki bawo shine qishra bawawwaki na annaza'at al-jahiliyya eh annaza'at shine fizge fizgen jahiliyya wa asabiyatu at-taqlid da kuma ainihin kabilanci na al'ada wata'azumu bi dinil aba da ainihin ji da kai da addinin iyaye iya galiba ala mukhil haqiqa a lokacin ita tafirin jaye a bisa kwakwalwa na haqiqa allati kana yatahammasu biha qalbu wanda zuciyarsa take furtawa saboda ga aladun da ya gada wannan na fisgansa wannan na fisgansa saboda haka fa baqiya mujiddan fi amali ko fa baqa mujiddan fi amali diddal islam duk da haka ne ci gaba da aikinsa yana fala da musulunci gaira muktarisin bi shu'ur ba tare da yana kulawa da abin da yake ji ba allazi yakmunu wara'a hadhihi alqishra abin da yake bayan wannan bawa sai dai kamar yadda muka ambata in ya ciza sai ya hura in ya ciza sai ya hura na'am wa kana min hiddati tab'i yana daga cikin tsananin ɗabi'a ta Umar ɗan Khattab wa farti adawatihi da kuma tsananin adawan li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga annabi annahu kharaja yawma wata rana kawai sai Umar ya fito mutawashihan saifa yana rataye da takwabinsa yuridul qada ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato zakaminsa ya tashi kawai ya fito da takwabi ya ce wai wai kan me ake jin tsoro ne shi bari ya je fille kan annabin komai zai fanjama fanjam a birnin makka wai me ake tsoro ne baya tunanin me zai je ya dawo eh me ake jin tsoro ne saboda haka ya fito da takwabinsa yana rataye da shi ko ya fito da shi tsirara yuridul qada ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son ya gama da annabi laqiyahu nu'aym bin abdullah an-naham al-adawi sai nu'aym wani daga cikin dan kabilan su sai ya hadu da shi wa rajulun min bani zuhra aka ce da wani mutum da kabilan bani zuhra su biyu kenan aw rajulun min bani makhdum ko kuma wani da kabilan banu makhdum fa qala saboda haka shi dan kabilan su yana ganin sa haka a rikice hankalinsa a take ya ce aina ta'midu ya umar ina kake nufin tafiya ya kai umar ina za ka je me yake faruwa kala uridu an aktula muhammada ya ce ina son kashe muhammadu ne duk abin da zai faru ya faru kala taki saboda shi ya fahimci hatsarin haka annabi kamar ya zama musu alakakai ne a birnin makka haka Allah ya kaddara ba wanda ya sai gama da shi har sai ya isar da sakon Allah to shi yasa ya tin fitina idan ta taso to shine wannan ya taba Umar bayan ya taba shi sai ya ce abin da ya ce masa eh ya ce me ya ce kaifa ta'manu min bani hakim ya taba shi ko ya dake shi haka ka san idan mutum ya fito a rikice ko yana wani abun nan akwai yadda za ka yi ko ka bugi kafaɗansa ko ƙirjinsa ko wani abu ko ka damƙe shi ka ce ji nan wato ka dawo hankalinka da hayyacinka yadda yanzu kai ka fito da wannan takwabi idan ka zo ka fille kansa da bani hashim da bani zuhura ya za ka yi da su ka kashe musu mutum da ya so sun taso gayya guda kana ganin za su barka yace ne fa abin da na hango kenan ba za su barka ba duk bala'in ka sai sun ga karshen ka saboda kar ka jawo mana fitina yace kar ka jawo mana fitina da rana tsaka yace kai fa ta'manu min bani hashim wa min bani zuhura ya za ka samu amincewa daga bani hashim da bani zuhura wa kan qatalta muhammada bayan ka kashe musu muhammad su kyale ka ba zai yiwu ba فقال له عمر shi kuma umaransa ya ɓace sai ya faɗa ma ɗan uwansa da yake faɗa masa magana ya ce ma araka illa kasta bauta ya ce ina ganin kaman ka karbi sabon addini ne shi yasa wato ma araka illa aslamta ya kamata ya ce to amma saboda bakar magana sai su ce sabauta wai mutum ya bar addinin iyayensa da kakanninsa ya fanɗare ya ce ina ganin kai ma fanɗararre ne ka fanɗare shi yasa ba ka son in je in kashe shugaban fanɗararru ai abin da ke nufi kenan wato ka fanɗare ne kai ma wa tarakta dinaka ka bar addininka allazi kunta alai wanda da kake kai kun ga sai masa hasashen wannan ya masa zargin wannan qala shi kuma da yake yana da hankali a lokacin ya fi umar nazuwa ya fi shi hankali sai ya ce afala adulluka ala alajab ya umar yaje to kai kai ni naga ka dauki abin da zafi to shin ba zan fada maka abin da yafi wannan mamaki ba abin da zaka ji mamaki yace inna uktaka yace yar uwarka fatima da kuke uwa ɗaya uba ɗaya wa kana taka da surukin ka mijinta yace kasabau dukkan su sun fandare sun bi sabon addini saboda haka kai ka zo kana ta daga jijiyan wuya ga ga rikici a gidanka a kusa da kai kana ta daga jijiyan wuya wa taraka dinaka sun bar addininka allazi anta alai wanda kai kake kai yace a a da gaske ne abin da ya faru to kun ga ya riga ya gama da shi saboda me saboda lalle ya bi shi tunani abin da zai je yin ya hana shi saboda bala'i ne da zai shafi dukkan gari gaba ɗaya wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa abinda aya ta ambata ke yasa an ganga mutum ya zo zai tada fitina to rike hannunsa yake na hana shi saboda ba san ina za ta kare ba to fa masha Umar damiran hatta atahuma aka ce daga wajen kawai Umar dan Khattab sai ya kama hanya sai gidan surukinsa ransa a bace gidan yar uwarsa damira shine fiskansa a murtuke kaman abasa wa tawalla abasa wa innahuma khabbab bin al-arad ashe lokacin da ya je musu ba zata kuma akwai wanda ya je koya musu karatun Qur'ani su ba san abin da yake faruwa ba Khabbab bin al-Arad yana tare da su ma'ahu sahifa fiha a tare da shi akwai takaddu na al-Qur'ani akwai suratu Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يقرئهما إياها yana karantar da su ashe kun ga karantarwa tuntunin ana yi eh da ce malami ya bi gida-gida hakan nan ko yana zuwa wani gida eh mu ma a can baya mun yi haka kafin mu dawo karantarwa islamiyya wannan yana da adibanta akwai waɗansu tsofi da nake karantar da su wannan ka'ida ba ga dadiya sai da na kusan haddacewa kullum da safe bayan an karya za su hadu a ɗakin wata tsohuwa a lokacin sun kai shekaru yana ganin kamar saba'in saba'in da biyar da mai tamanin haka eh ko da sittin da biyar haka amma dai ƙasa da haka babu muka fara alihun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un sai an yi wata shida ba gama ba wato sai yanzu nake fahimtar cewa yana koyar da mutum haƙuri in baka saba da ire-iren waɗannan abubuwa ba wajen karantarwa ba za ka iya yi ba da za ka iya ba ka jure ma kana yi za ka fara karantarwa da mutane guda biyu ko uku kai ta haƙuri kana tafiya wata rana sai sun fi ɗari haka ake yi to bayan nan kuma a zuwa lauke ana bana tana sana jana har kawai ina kwance ina mafarki ina ana bana wallahi an hada da waɗansu tsofaffi sai dai su daɗinsu shi ne akwai sadaka ƙwarai da gaske za ka ɗan soya nama za a ajiye maka in an yi wata ‘yar masa za a ajiye maka in an yi mele ne a ce a ajiye wa mala to kaga kai ma dole ka bada خباب بن الأعراب رضي الله عنه yana karantar da su sai ga babban maki ya zo wa kana yaktalifu ilaihima ya kasance yana zirga-zirga in kuka ji an ce yaktalifu da larabci shine yana kaiwa da komowa yana zuwan karantar da su wa yuqri'uhum alqur'ana yana karantar da su alqur'ani falamma sami'a khabbab hissa umar khabbab bin al kawai sai ya ji motsin umar wato kaman yana maganganu haka ya gane ya ce tofa-yofa akwai danja akwai rigima tawara filbai sai ya ɓuya a cikin ɗakin ya ɓuya saboda idan umar ya zo ya ganki zai ce ya aka yi shigo wani dalili alhali Allah ya bashi kunne ya ji karatu mun sa akwai mutanen da za su zo suna ta surutu da menene amma ana wani abu a kusa da su suna ji kuma suna fahimta duk da kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba mu sanya wa mutum zuciya guda biyu ba za ka yi ringa tsintan waɗansu abubuwa dalilin da ya sa muka ce babu yadda za a yi ka zo wajen karatu kana zaune kana sauraron karatu kana jin tarbi to da wanne za ka ji da jan tarbin ko da sauraron karatu dun ba a hada abubuwa guda biyu sai dai ka ringa tsintan wani abu amma in za ka yi tasbihi ka bari lokacin da kake na tsaye ka yi tasbihi walan suna ce ya annabi yana da zuciya guda biyu ko menene Allah ce annabi zuciyarsa guda ɗaya ne sai dai tanamu ainihu wana yanamu qalbuhu annabi idonsa na bacci amma zuciyarsa ba ta bacci idonsa na bacci zuciyarsa ba ta bacci na'am to shi ya dan tsinci karatun daman kuma abin da yake so ya samu kenan ya tarke su sai Allah kuma ya kawo shi a daidai wannan lokaci to amma an boye mai karatu an boye alarama za mu ce ko an boye alarama kababu bin al-arad aka boye shi tawara fil bayt wa satarat fatimatu ukta umar ko uktu umar fatima yar uwar umar sai ta boya sahifa takaddun saboda in yazo ya gani zai gane kuma an ce ko da zamanin jahiliya umar dan khattab yana daga cikin wanda suka yi rubutu da karatu shin ya dauki rubutu yana karantawa eh shi ya yi rubutu da karatu a lokacin ba su da yawa sai ta boye وقد كان سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما shi kuma lokacin da ya kusa ya ji karatun kabba duk da yana surutu ya tsinci wani abu jikinsa ya baki falamma dakala alaihima lokacin da ya shigo gidan qala sai ya ce mai yarwarsa da mijinta ya ce ma hadhihi alhaymana hainama allati samituha indakum ya ce menene wannan gunaguni ko gurnani gurnanin da na ji da gare ku wani irin gurnani ne wannan shine alhainama gurnani tun da ya ji magana abin da yana so ya samu tabbaci kuma kun san karatu dama haka ne tun da ya yi ba za a yi karatu kamar yadda ake karanta jarida ba malami yana yi dole zai ja misali iza jaa nasrullah wani lokaci sai kai a bayyane tukuna zaka ji mantikin shi ma mai sauraro yana sauraro yana kokarin kwaikwayonka to daga nan har za a rinda daga murya inda ba ba a tsammani abin zai kai sautin zai kai to abin da ya tsinta kenan yace menene wannan gurnanin da na ji kuna yi kuma bayani faqala sai suka ba da amsa suka ce ma a da hadisan ta haddasa bainana ma'auratan suka ce mu dai muna taɗi ne labari ne kawai muke a tsakanin muna kwaikwayon labari ne kawai muke yi ƙwala sai umar ya ce ƙarya kuke yi fala'alla kuma kasabautu ma ya ce ba mamaki kun fanɗare kuma kun bi sabon addini ba mamaki amma kuna mun jayayya wa qala lahu khatanuhu shine sai surukin sa mijin yarsa da yace ya Umar ara'aita in kana al-haqq fi ghairi dini ماذا نفعل shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kunkure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته